ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka kashfu shubahat sharhi na al'allama na muhammad bin salih al-usaimin da yi sharhin usul sitta wanda kashfu shubahat afwan wanda na biye da shi sharhi usul sitta yau kan mu mance muna 29 ko 28 ga watan shawwal hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1400 da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha tara ga watan shida miladiya na da dubu biyu da ashirin sati da ya gabata mun yi bayanin abin da malam ya faɗi na kan inda yake cewa fa'alam annan shirkal awwali na a haffu min shirka ahli zamani na bi amraini cewa mu sani cewa shirkan mutanen farko kafiran farko ita ce mai sauƙi ga shirkan mutanen zamaninmu da al'amari guda biyu ɗan ya yi bayanin wannan al'amura guda biyu sai zamanto inda za mu tashi kan sharhi na muhammad bin usaimin na rahimahullah mun yi bayanin don garin wannan al'amura guda biyu a ƙarƙashin safa ko shahi na hamsin da hudu fakara ta hudu arba'a bayan malam ya kawo bayanin fadar dalilai da ya ambata tun fadar shi da ce wa qauluhu ta'ala wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilay halau da fadar shi da yace tamatta'u bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar qauluhu ta'ala wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din bayan wannan yayi bayani yace famin faman fahima hadhihi al-mas'alata allati wadahaha Allah fi kitabihi wa hiya أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره من في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم sadatihim tabayyana lahu al-farqa bayna ash-shirki a wannan gaba ta hudu malam sai ce bayyana rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab wanda rahma Allah ta kar tabbata a gare shi yayi bayani cewa annal mushrikina mushrikai fi zamanihi a zamanin shi ashaddu kurfa shirkan min mushriki zamani rasulillah sallallahu alaihi wasallam sune mafi tsananin shirkan kafirai ko mushrikan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da anna mushrikai zamanihi domin mushrikan zamanin shi sallallahu alaihi wasallama yad'una ghayra Allah fi raha suna roƙon wani Allah a cikin yalwa lokacin da suke cikin yalwa da jin daɗi suna roƙon gumakansu wa fi shidda amma wa firra firra wa shidda cikin jin daɗi da cikin tsanani suna roƙon wani Allah wa amma mushrikuna fi ahadin rasul sallallahu alaihi wasallam mushrikai kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yad'una Allah suna roƙon Allah ne wa yad'una ghayrahu fi halin raha suna roƙon Allah da wani Allah a lokacin da suke cikin yalwa cikin walwala da jin daɗi wa amma fi halin shiddati amma a hali na tsanani lokacin da suka shiga cikin wani bala'i fala ya da'una illa Allah azza wa jal a wannan lokaci ba sa roƙon kowa sai Allah mai girma da buwaya kaga nan aka samu bambanci tsakanin mushrikan zamanin wannan ko zamanin Muhammad bin Abdul Wahhab da mushrikan zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikan wannan zamani a cikin yalwa da tsanani wannan Allah suke roƙo su kuma wa'ancan a cikin yalwa suke roƙon wani Allah amma da sai shiga cikin wani yanayi kuma ba wanda suke roƙo sai sai Allah madaukaki na'am zalika qala wa hadha yadullu ala anna shirkal mushrikina fi zamanihi rahimahullahu a'zam min shirkal mushrikina fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan kalkashin faɗa shi da ya ce ahlu zamanina wa shirkil awwalin walakin aina man yufahimu qalbahu hadhihi almas'alata fahman rasikhan wallahu almusta'an kalkashin wannan mataki sai ce qauluhu tabayyana lahu alfarq bambanci zai bayyana a gare shi har zuwa ƙarshe qala hadha jawabu qawlihi wannan ba da amsa faɗan shi ne da ya ce faman fahima hazil matsala wanda ya fahimci wannan matsala ko fahima kalbahu wanda ya fahimtar da zuciyar shi wannan matsala har zuwa ƙarshe ai ta bayyana lahul farka to zai bayani bambancin tsakanin mushrikai zamanin wancan da wannan zamani zai bayyana gare shi bai na mushrikai zamanihi رحمه الله ومشركين ومشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه سوى شركا مشركا فرق شيء سوقي ده شرك الزمن ولكن أين من يفهم قلبه to sai dai wane ne wanda zai fahimtar da zuciyar shi zalika wannan aktarun nas fi ghaflatin an hada mafi yawancin mutane suna cikin gafala ga wannan gaba wa aksarun nasi yulbisu alaihimul haqqa bil batil taiwa daga cikin mutane gaskiya tana rikita game da su kenan ƙarya ba sa iya bambanta tsakanin abin da yake gaskiya da ƙarya fa yazunnuna al batila haqqan kama yazunnuna al haqqa batila za su yi zaton ƙarya ita ce gaskiya kamar yadda suke zaton gaskiya ita ce ƙarya kuma haka al'amarin ke su tare mutane abin da yake gaskiya ba su ɗauke shi gaskiya ba su ɗauke shi ƙarya abin da yake kuma ƙarya shine aka riga aka ɗauki gaskiya kina abin ya zamanto aksan abin da ya zamanto shari'a ne ta yi umarni da shi fadar shi yake wa qawluhu wal amru thani al'amari na biyu ai في بيان أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه أتكم بيانا شوى شركا متانا فرقو إتتهي سوقي لشركا متانا زامن رحمه الله أن المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون أناسا مقربين من أولياء الله عز وجل شوى متانا زامن مزعلا صلى الله عليه وسلم مشركي suna roƙon wasu mutane ne wanda suke kusa da Allah madaukaki من الأولين نوليا الله عز وجل أو يدعون أحجارا ko suna roƙon wasu duwal wasu ne au ashjaran ko kuma suna roƙon wasu itace ne mutu'ina lillahi wanda biyayya ga Allah suke dalilatallah suna kaskantar da Allah ga kawunan su ga Allah madaukaki amma ha'una su kuma wa'annan a'ani al-mushrikina fi zamani ina nihin mushrikai a zamanin a zamanin Muhammad bin Abdul Wahhab fa innahum yad'una man yahkuna anhum al-fujura suna bautawa wanda su da kansu suke kawo labarin fajircin wa zina da zina wa sariqa da sata wa ghairi zalika da kuma bayan wannan min ma'asillah azza wa jalla na saban Allah mai kama da wani so tari za ka ga mutanen da ake bautawa ana roƙo wallahi aglabin su fajirai ne mafi yawancinsu 'yan ta'adda ne wanda za su wa shari'a allah ta'addanci samu ana tunkahon mana wani kubakawa ne za ka same shi katon mizinaci ne a zalimi ne za a haɗa kai a halakar da wani a kashe wani a haukata wani to wannan kuma ba abin da ya yi wannan fajirci amma duk da haka za ka ga idan mutum wata matsala ta same shi zuwa irin wannan mutane ne zai karkata to shine malam yace kenan wanda ya fahimci zai ga bambancin mushrikan wancan zamani da wannan zamanin shi na'am zaka ga suna bautawa mafi fajirci wa ma'lumun anna man ya'taqida fi salihi abu sananne ne ga wanda wanda yake da wani kudiri a cikin mutum nagartacce au jamadin ko wani daskararren abu alladhi la ya'si Allah ta'ala wanda bai ya sabawa Allah madaukaki ahwan mimman ya'taqidu fi man yushahid fisqahu shine mafi sauki ga wanda ana kudirin ana ga karara fasikancin shi wa yushhadu bihi kuma ana mai shaida da wannan fasikanci wa hadha zahirun bala yace kuma wannan abu ne karara fi hadhihi fi hadhihi al-jumla malam yace a cikin wannan jumla bayyana rahimahullahu wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi yayi bayanin shubahatin min a'zami shubahihi wata shubaha wadda shubahatu wadda ta yi kowace shubaha girma wa yujibu anha kuma iya bada amsa game da ita fa yaqul iya cewa idza tahaqqaqta idan ka tabbata annal mushrikina bi ahdi bi ahdihi alayhi salatu wassalam a zamanin manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi a safu ukulan su suka yi nagartuwa ta hankali wa akhafu shirkan su suka yi karamar shirka min ha'ula'i ga wa'annan mutane fa'alam annahum yuriduna shubhatan haythu yaqulun zaka same su ka sani zaka same su suna bujiro da wata shubha zaka ji su suna cewa innal mushrikina fi ahdi rasul sallallahu alaihi wasallam mushrikai a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama la yashhaduna Allah ilaha illallah haka suna kawo ma hujja cewa ai wannan mushrikai ba su shaida ba da cewa babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah ba su shaida ba da cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah wala yu'minuna bil ba'd ai su ba su yi imani ba da cewa in an mutu za a tada mutane domin hisabi wala hisab ba su yi imani ba da kididdiga ko hisabi ويكذبون القرآن سنة كرية تبدأ القرآن ونح ونحن موكما يعني مشركي زمانه مشركان زمانه نشهد الله إله إلا الله مو أي منا تبتا وللي بابا أبن وابو تادا تسكياسي الله وأن محمدا رسول الله كما محمد صلى الله عليه وسلم منزولنا الله ونصدق القرآن منا قد تبدأ القرآن ونؤمن بالبعث mun yi imani da tadawa wa nuqimu salata muna tsaye da sallah wa nu'tu zakata muna ba da zakka wa nasumu ramadan muna azumta watan ramadan fa kaifa taj'aluna na mithlahu to dan menene za ku sanya mu kwatancin su ku ce babu bambanci bal ma ku fifita su akan mu bayan mun yi imani da dukkan wannan dangogi na imani wa hadhihi shubhatun azima malai ce wannan tabbat shubha ce mai girma sai dai akwai ba da amsa a kanta ya kulu rahimahullah iya faɗi wanda rahama Allah ta ƙara tabbata da ce innahum idza qalu hadha idan suka faɗi wannan magana ya'ni annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har zuwa ƙarshe ya'ni yakfika fa kaifa yakunu yakununa kuffara ta yaya ne za a ce wannan kafirai ne وجوابه أن يقال بعد أمس ونم شبهة شيء أتي إن العلماء أجمعوا على أن من كفر ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب به malamai dukkan su sun yi haɗin kai a cewa dukkan wanda ya kafirce da wani yankin da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wa kazzaba bihi ya karyatar da shi wa huwa kaman kazzaba bil jami' to wannan matsayin shi kamar matsayin da ya karyatar da dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa kafara bihi ya kafirce da shi wa man kafara bi nabiyyin min al-anbiya wanda ya kafirce da game da imani da wani annabi daga cikin annabawa fa huwa kaman kafara bi jami'il anbiya shi ma kamar misalin wanda ya kafirce ne da dukkan annabawa bi kaulillahi ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da yace innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle wanda suka kafircewa Allah da manzannin shi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi suna nihin suna kan su bambanta tsakanin Allah da manzannin shi su ce wannan manzo ne na Allah wannan ba manzo ne na Allah ba wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin suna cewa mu mun yi imani da wasu shashan annabawa wa nakfuru bi ba'd kuma mun kafirce wasu da shasha annabawa wa yuriduna suna nihin an yattakhidhu baina zalika sabila suna neman wani tafarki tsakanin wannan akan cewa sun yi imani da wasu annabawa kuma ba su yi imani da wasu annabawa ba wannan tafarki ne wanda Allah bai yarda da shi ba ulaika humul kafiruna haqqan Allah madaukake ce wa'annan sune kafirai tan tagariyu kafirai na gaskiya idan ana neman kafirai in an zo kansa an kare dalilin menene dalilan Allah madaukaki yayi umarni a yi imani da dukkan manzannin da ya aiko su kuma sun ce a'a ba za mu yi ba mun yi imani da saura ba mun yi imani da saura ba sai Allah madaukaki ya kafirtar da su kenan idan an faɗawa wa'ancan abin da Allah maɗaukaki ya faɗi daidai ne da su wa qauluhu ta'ala fi bani isra'il haka faɗa Allah maɗaukaki da ya faɗi game da banu isra'il yace at-tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku yi imani ne da wani shashi na alqur'ani ko littafi at-taura wa takfuruna bi ba'd kuma ku kafirce wani shashi na at-taura فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا babu wani sakamako ga wanda ya aikata wannan daga cikinku sai kawai tabewa a nan rayuwar duniya wulakanta a nan rayuwar duniya wa yawmal qiyamati ranar kiyama kuma yuradduna ila ashaddil azab za a maida su zuwa azaba mai tsanani za a azabtar da su da azaba mai tsanani wama Allah bi ghafilin amma ta'malu kuma Allah madaukani ba rafkanan ne bane ba ba mai rafkana bane ba gama da abin da kuke aikatawa ina komai wajen Allah madaukaki a kididdige yake alsahi kuma shine ubangijin da baya mantuwa ثم ضرب المؤلف لذلك أمثلة sannan malam ya buga misalai ga wannan المثال الأول misali na farko as-salatu صلى فمن أقر بالتوحيد وأنكر وجوب الصلاة فهو كافر wanda ya tabbatar da tauhidi cewa babu abin yi wa bauta da gaskiya sai Allah sai dai ya ce a a sallah ba wajibi ba ce ba wannan ya kafa misali na biyu almisalu tsali wa huwa man aqarra bi tauhidi was salah wanda ya tabbatar da tauhidi da cewa sallah wajibi ce wa jahada wujubat zakah sai dai ya ce a'a zakka ba wajibi ba ce ba ga wanda Allah ya ba dukiya fa innahu yakunu kafira da wannan magana ta shi iya kasancewa kafiri al-misalu thalithu misali na uku man aqarra bi wujubi ma sabaqa wa jahada wujuba sawm wanda ya tabbatar da wajibcin abin da ya gabata shine tauhidi da zakka da sallah da zakka sai ya ce a a watan azumin ramadan ai ba wajibi ba ne ba fa yana ya kunu kafira haka shi ma iya kasancewa kafiri almitalu rabi'u misali na hudu man aqarra bi dhalika kulli wanda ya tabbatar da wannan gaba daya tauhidi da sallah da zakka da azumi ya tabbatar da wannan sai dai wajahada wujubal hajj yace aya hajj ba wajibi bace ba ga wanda Allah ya ba yalwa da lahiya fa innahu kafir haka nan wannan iya zamantowa kafir wastadalla al muallifu ala zalika bi qawlihi ta'ala kama al'ada malami malam ba abin da zai faɗi sai ya kawo dalili ko daga alqur'ani ko sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo misali absa ya kawo dalili absa wannan misalai da ya faɗi ya ce walillahi ala nasu hijjul bait man istata'a ilayhi sabila haƙƙi ne na Allah akan mutane lamu lamul mulk listiqam lillahi haƙƙi ne na Allah ala nasu akan mutane hijjul bait hajj ziyartar ɗakin Allah Ka'aba domin ba da ayyuka na hajji sai da ya kawo sharaɗi man istata'a ilayhi sabila wanda ya sami iko akan tahiya zuwa ga wannan ziyara shine dukiya guziri da lafiya wa man kafara sai Allah madaukake ce wa man kafara wanda ya kafirce dan kawo ya kawo lafazi na mene na kafircewa dalilin kiyawa da bai yarda ba da cewa haji farali ne na Allah haƙƙi ne na Allah madaukake sai Allah madaukake ya kafirta shi fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin to lalle Allah madaukaki mawadaci ne ga 'yan talakai yani man kafara bi kaunil hajj wajiban wanda ya kafirce a kasancewa hajji wajibi ce aujabahu Allahu ala ibadi wanda Allah madaukaki ya wajabtar da shi akan bayan fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah lalle Allah mawadaci ne ga 'yan talakai qaulul mu'allif rahimahullah fadan wannan malami wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi da yace walamma lam yunqad har zuwa ƙarshe zahiruhu abinda yake zahirin shi anna li ayatin sababi nuzul cewa wannan aya tana da sababin sabka haza shine wannan walam a'lam lima zakarahu shehu dalila yace ni bin san ba wani dalili na abinda malai ya ambata anan kuma wannan shi ne insafi amana ilmiya wanda baka sani baka ci baka sani ba fada shi da yace qawluhu wa man aqarra bi hadha kulli dukkan wanda ya tabbatar da wannan gaba daya ai bi shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa wujub as-salati waz zakati was siyami wal hajj lakinnahu kadzaba bil ba'th bayan ya tabbatar da wannan gaba daya tauhidi da tabbatawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne da wajibcin sallah da wajibcin zakka da azumi da haji lakinnahu kadzaba bil ba'th sai dai ya karyatar da cewa in an mutu akwai lokacin da Allah madaukaki zai tada bayi domin ya musu hisabi yace a'a ya faɗi irin ka abinda kafirai suke cewa a idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'uthun yanzu a bayan mun mutu mun zama kasa mun raddige mun zama ƙasa yanzu a ta damu ina wannan tambaya ce istinkari na suna musun cewa ba za a tada su ba fa innahu kafir to wannan da irin wannan akida ta shi ya kafirta billah da Allah li qaulillahi ta'ala dalilin fada Allah madaukake da yace za'ama allazina kafaru an la yub'athu wanda suka kafirce suna rayawa cewa ba za a tada su ba bayan sun mutu ba qul bala manzala sallallahu alaihi wasallam ka ce musu haka nan wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'athunna wallahi sai an kada ku thumma la tunabba'unna bima amiltum kuma wallahi tabbat sai an ba ku labari da abin da kuka aikata a wannan duniya wa zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah madaukaki ka duba ka gani salo na Allah madaukaki da yi kan maganar da mutane kafirai da cewa suna rayawa cewa ba za a tada su ba sun kore ba a tadawa Allah maɗaukaki sai da ya ƙarfafa magana shi da wajen abeban ƙarfafa magana kusan guda hudu bala ka ce musu abinda kuka wani ba haka nan bane ba wallahi sai an tada su latuba a sunna kuma tabbat sai an tada ku latuba a sunna bala wa rabbi da ubangiji na ina rantsuwa da ubangiji na abu na biyu la tub'athunna wallahi la matawkidi hallo ita ma karfafa ce sannan ga wata nun hallo ta karfafa magana duka wannan kore shakko da karetawa ne abin tabbat ne Allah madaukaki ya tabbatar da shi وقد حكى المؤلف رحمه الله الاجماع على ذلك كما ما ya aika ya kawo haduwar ra'ayin malamai akan wannan abin da ya faɗi gaba ɗayan su malamai sun tayi akan cewa dukkan mutumin da ya imani da wani yanki na abin da aka san shi a addinin musulunci da larura ya karyatar da wani to ya kafirta ya ce bai yarda ba da wani abu wanda aka san shi da larura cewa na daga cikin gimshikai na addinin musulunci to ya kafarta ko da ya yi imani da dukkan sauran dangogi na wannan rukunai na imani ko rukunai na musulunci gauluhu kama kala ta'ala faɗa shi da ya ce kamar yadda allah maɗaukaki da ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusuli lalle wanda suka kafircewa allah da manzanni al'aya har zuwa karshe aya cikin suratul nisa aya ta 150 سبق الكلام على هذه الآية ما لا يجي بياني أكم ونما آية تياغبات وقد ساقها المؤلف مستدلا بها ما لا يقول ونا يكاو ونا آية إيا كهو دليل ديتا على أن الإيمان ببعض الحق دون بعض كفر بالجميع cewa imani da shashen gaskiya da kafircewa shashenta kafirci ne wannan gaba ɗaya akan gaba ɗaya malamai kama qarrarahu bi qawlihi kamar yanda ya tabbatar da shi da maganar shi mataki na biyu qala la a'lamu hadha an hadha alkitab shay'an fal yabhath anhu fal yubhathu anhu malam littafin da ya ambata ba san wani abu daga cikin shi ba a bincika sha akan wata magana ce da yi da ya ce wa yuqalu aidan ko kuma da ya ce fa in kana Allah kad sarraha fi kitabihi anna man amana bi ba'd wa kafara wa kafara bi ba'd fa huwa kafirun hatta zalat hadhihi shubha wa hadhihi allati ذكرها بعض أهل العلم أحصى في كتابه الذي أرسل إلينا دا wannan littafi malai ce wannan littafin da aka aiko zuwa gare mu ban san shi ba kenan sai a bincika faɗa shi da ya ce ƙaunuhu wa yi ƙalu aizan hakanan za a faɗi idan kunta tukirru anna man saddakar rasul sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshe cewa idan ka kasance ka tabbata ka tabbata ka gaskatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshe hadha jawabun sani wannan ba da amsa ne na biyu fa inna madmunahu domin abinda wannan magana ta kumsa annaka idza arafta wa aqararta bi anna man jahada salata was zakata was siyaba wal hajj wal ba'sa kafirun billahi al azim idan kasancewa dukkan wanda ya tabbatar da wani abu na wannan kuma yayi musun sallah da zakka da azumi da hajji da tadawa bayan mutuwa kafirun billahi al'azim ya kafarta da Allah ne mai girma walau aqarra bi kulli ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko da dai ya tabbatar da dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi siwa zalika sai wannan kadai ne bai yarda da shi ba fa kaifa tunkiru an yakuna man jahada tauhida wa ashraka billahi ta'ala kafir to ya tayaya ne zaka yi musun cewa wanda ya bai yarda da tauhidi ba bai tabbatar da tauhidi ba kuma ya yi wa Allah maɗaukakin shirka ta yaya ne za ka yi tamanin cewa ba kafiri ba ne ba inna haza la shi'un ajib malam yace wannan irin magana abu ne ta mamaki akwai mamaki akan shi wa anta ja'ala man jahada tauhid musliman ta yaya ne za ka sanya wanda yayi musun tauhidi ka sanya shi musulmi ne ومن جهد وجوب هذه الاشياء wanda yayi musun wajibcin wannan abubuwa kafiran kafiri ne ma anna tauhid huwa a'zam a'zam ma ja'at bihi rusul alaihi wassalatu wassalam tare da cewa tauhidi shine mafi girma abinda manzanni wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare su suka zo da shi wa huwa a'ammu ma ja'at bihi rusul rusul shine mafi girman abin da manzanni suka zo da shi mafi faɗi fa jami'ul rusul qad ursilat bi dukkan manzanni Allah madaukaki ya aiko su ne da tauhid kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wama arsalna min qablika min rasul bama aiko wani manzo ba gabaninka illa nuhi ilai face sai mun yi wahayi ya zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai ni in sha Allah madaukaki fa abudun to ku bauta ba shine fa wahiduni Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa duk inda kaga fa abudun ku bauta mun to ma'anar shi fa wahiduni ba wai kawai bautar ba a'a a cikin bautar ku kadai da ni kadaitar da ni da bauta wa huwa aslu hadhihi wajibat domin tauhidi shine aslin wannan wajibobi su sallah su azumi su zakka su haji in babu tauhidi to ba su da matsayi ba su da madogari allati yakfur man ankara wujubaha wanda mutum iya kafircewa wanda yake ba wajibi bane ba idza la tasifu illa bihi domin dukkan nau'in ibada ba ta inganta sai da tauhidi duk abin da mutum zai yi na bauta idan bai tsaye da ba tauhidi to wannan aikin shi banza ne bai da matsayi كما قال الله تعالى كما يندى الله مدوككي يفدي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Allah madaukaki yake cewa wala tadruhi ilayka tabbat an yi wahayi ya zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika ya zuwa annabawa da manzannin da suke gabaninka wala wahayi ne me aka ce musu la in ashrakta wallahi in ka tara bauta Allah da wani Allah la yahbatanna amaluka wallahi tabbat aikinka sai ya sai ya tsaraya ya lalace to wannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya wa wani kuma khitabi ne na al'umma shi domin ba yanda za a yi manzon sallallahu alaihi wasallama ya shirka Allah ya tsarkake shi daga wannan to amma jan kunne ne ga mabiya ga al'umma kadda mutum ya yi shirka kai ya rudu da sallar da yake da azumin da yake da hajjin da yake da sadakar da yake da dukkan nau'i na ibada kuma ya haɗa Allah da wani Allah da bauta kuma ya ce zai samu wani abojan Allah mutum shi yasa ya ce wala takunanna min al-khasirin idan kai haka nan tabbas zaka kasance daga cikin tafafu balillahi fa'bu bari kawai Allah ne madaukaki zaka bautawa wa kun min shakirin kuma ka kasance daga masu godiya amsa ni'imar da Allah madaukaki ya musu fa in kana min man ankara wujuba salah idan ya zamanto wanda yayi inkari yayi musun wajibcin sallah awi zakata ko zakka awil sauma ko azumi awil hajja ko hajji aw ankara alba'sa ko yayi musun cewa za a tada shi bayan ya mutu kafiran kafiri ne fa munkiru tauhid ashadd kufran to wanda yayi musun tauhidi shine mafi tsananin kafirci wa abyan shine yayi bayyana wa azhar halu shine dai mafi bayyana ina ga muna iya kwana a wannan gaba dalilin lokaci ya ja abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk